الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد كتاب حلية طالب العلم للتافي واللفر مالم بكر بن عبد الله ابو زيد رحمه الله تعالى wanda kuma muke bibiyar sharhin babban malami Sheikh Muhammad ibn Uthaymin rahmatullahi alai wannan kuma shine darasi na 70 daidai a cikin wannan littafi a darasin da ya gabata mun karanta wasu baituka da mala yake kokarin shajja a matasa cewa a nemi ilimi tun da sauran kuruciya wato domin shine lokaci mafi dacewa lokacin da ainihin wato mutum yake kan ganiyar samartakarsa to wannan babu lokacin da ya fi dacewa mutum ya nemi ilimi sama da irin wannan lokacin an gane ko wa ayyamul hadathati faghtanimha ala innal hadathata la tadumu mai talimi yake cewa ka saurara wato lokacin samartakan nan da kuruciya ka ribace ta ka yi ƙoƙari ka amfana ka sani kuruciya ba ta dawama to nan ma mala ya ce malil mu'ili walil awali innama yas'a ilaihin alfaridul faridu wannan shi ma yana nuna cewa lokacin da mutum ke shi kadai babu nauyi babu shagulgula da yawa a kansa wannan shine lokacin da ya fi cancanta ya fi dacewa duk abin da yake so ya haddace na mutum duk abin da yake so ya haddace na alkur'ani duk abin da yake so na ilimi zai zama mai sauki a gare shi amma in tsufa ya riga ya cin ya fara ta so mutum a gaba shekaru suka fara zuwa to gaskiya za ga ko da za a yi karatun to zai zama da wahala ake iya ɗauka saboda sabgogi da uzurrurruka da nauyin kwakwalwa da komai ma har ya kawo su baituka hanatni haniyatu dahari hatta ka anni khatilun adunu lisaidin qasirul khatu yahsubu marra yahsibu marra ani walastu biqaidin anni biqaidin walastu muqay wato muqayyadan anni biqaidin wato in shekaru suka yake cewa idan abubuwa na sabgogin yau da kullun da shekaru suka ritsa mutum to sai ga an waye gari saboda girma da shekaru baya iya tafiya da sauri yana sanda kamar wanda yake kokarin kama wani tsuntsu a farauta sai ya ce za ga tafiyar bata da sauri wanda ya gani sai ya tsammanin kama an samun dabaibayi a kafata kuma babu wani dabaibayi kawai shekaru ne ina fata an gane to za mu karanta wasu baitukan su ma na usamatu bin munkir shi ma daidai zaburar da mutane cewa a daidai lokacin kuruciya da samartakar nan shi ya fi dacewa mutum ya amfane su ya amfani wannan gabar wajen neman ilimi qala al-mu'allif rahimahullah wa qala usama bin bin munkith ma ath-thamanina 'atha ad-da'fu fi jasadi wa sa'ani da'fu rijli wa ad-dirab yadi idha katabtu fa khatti khattu muttaribin ka khatti murta'ish al-kaffayn murta'idi فاعجب لضعف يدي عن حملها قلما من بعد حمل القنا في لبة الأسد فقل لمن يتمنى طول مدته هذه عواقب طول العمر والمدد أسامة بن منقذ رحمه الله كتوى مع الثمانين tare da shekaru irin shekara tamanin a sadda'afu to rauni ya riga ya yi wa mutum ta'adi wato asa da'afu fi jasadi yace ad-da'afu rauni asa yayi mun barna fi jasadi a jikina shekara 80 yace ai rauni ya riga yayi mun illa a jikina wasa'ani da'afu rijli yake cewa sannan raunin kafafuwa na su ma sun yi muni kafafuwa na ba sa iya dauka ta sosai wa tirabu yadi ga rawar da hannuna yake yi hannuna yana rawa idza katabtu idan zan yi rubutu fa khatte rubutuna khattu mutarabin za ga rubutu ne irin na wanda hannunsa yake rawa yake karkarwa ka khatti murta'ishil kaffain murta'idi kamar irin hannun wanda yake makyarkata da rawar hannu wajen yin abu fa ajab li da'f yadi kayi mamakin raunin da hannuna ya samu an hamliha qalaman wai alqalami biro da zan dauka amma yana hannuna nauyi min ba da hamlil kana bayan ada ina iya ɗaukan mashi filan batil asadi in daɓa shi a wuyan zaki faƙul ka ce liman ya tamanna ɗula muddati ka gaya wa wannan da yake burin ya daɗe tsawon rai hazi a waƙi buɗulil umri wal mudadi wannan shine ƙarshen tsawon rayuwa da shekaru mutum ma ka shekaru ɗin ka yi daɗe ɗin to ga ƙarshen abubuwan da suke faruwa an fahimta ko to da haka kaga kenan ba wani yanzu wanda sai wannan lokacin mutum ya ce zai yi karatu ai kaga dai abu ne wanda kana iya cewa mutum ka ce ya makara baka yi kuskure ba ko amma daidai lokacin da za ka ga babu komai yana zanzan komai ba matsala to sai ga wannan lokaci ne ya fi cancanta ya fi dacewa to kuma galibi za ka ga irin wannan lokacin mai tsada matasa suka fi zubarwa gwalagwalan wannan lokacin da duk abin da mutum ya sa a gaba wallahi ko a rayuwar ta duniya mutum ya sa ta a gaba zai iya dacewa ya samu to amma sai ga mutum yana ta shiri ta ga mutum yana ta wasa wa ayyamul hadathatu wannan yanzu wancan da yake cewa wato ala laita shababu ya'udu yawman yace ina ma wata rana yar samartaka ta ta kuma dawo min bayan ya tsufa ne yake cewa ala laita shababu ala laita shababu ya'udu yawman ina ma wata rana dai a dan samu yar dayin shekarun nan na samartaka su dawo min fa ukhbiruhu bima fa'ala al-mushibu da na bawa samartaka labarin irin illar da tsufa ta yi min hakan aka ce mutum ya tsufa shi kenan ba in kaga ka tsufa da kyau to Allah ya taimake ka kuruciyar kamora ka ji wahala ka ji jiki kai gwagwarmaya to sai ga in tsufa ya zo kana cikin hutu ina fata an gane da haka duk mai bukatar hutun yanzu ne kake shirya wa kanka hutun nan gaba amma in baka shirya ba yanzu wallahi ba za ka huta ba nan gaba to wannan shine Allah ya sa mu dace fa in fa in a'maltal bidara idan kai maza kai aiki da gaggawa irin wannan gabar yi maza maza haddar alkur'ani za ta yi babu wani abu da yake ta maka da hankali duk waɗannan abubuwan da ake ta yi za ga in ka samu kuɗi kawai ka ce waya za ka canza yanzu wanda zai samu kuɗi ya ce shi kawai zo yake samu kuɗi ya canza waya ai kaga bai da matsala wannan sikirin ta ce a'a mai ta samu haka kawai dai ya gaji da ita ta kwana biyu a hannunsa ya samu kuɗi kawai ya yi ɗinki ya samu kuɗi ya wannan a lokacin da wani kasafinsa in ya samu kuɗi kawai ya san ya san inda zai je kashe su nan ma kuma sai an ya ba da haƙuri saboda abubuwa dai sun yi cincirin do na matsaloli kuɗin da suka shigo ma ba za su kashe matsalolin ba ya toshe wani guri kuma yana ta tunani ya za a yi wasu yanzu ko hadda ce ina za ka ba ba kuka ji kuna yana ta yana ta abin nan ba wani ba ma ya samu nutsuwa ba zai yi taimako rafkanuwa a cikin sallah an gane ko saboda da ya yi kabbara kawai sai tuno buhun masararsa ya yi ruku'u zai tafi sujada fa hadha shahidun minka ala annaka tahmalu kibarul himmati fil ilm wannan abu ne wanda zai zama shaida a gare ka na cewa in ka zama haka to zaka dauki himma mafi girma a cikin wato harkar ilimi sai Sheikh Uthaymeen yace hadhihi kulluha abiyat wayannan duk baitoci ne abiyatu hikima kuma baitoci ne gaskiya wanda yake akwai hikima a cikin su annal insana ma'alahu ila hadha kuma gaskiya dama wannan ita ce makomar mutum ya ƙulu ma'a thamanina a yi balaga thamanina sana ma'ana da zarar mutum ya shekara tamanin ai kaga makoma kenan athar da'afu fil jasadi ai in tashara wa sha'a al yad al rijil al zahar al sadr al qalb al ra'as kullun zaka dinga jin hannu gobe ka ji kafa baya kirji zuciya kai da sauransu wa sa'ani da'afu rijli wa tirab yadi yace al rijil ma wato ma tahmilu za ga kafar mutum ba ta iya ɗaukansa wali haza ya hataju ila asa sai ga mutum sai yana buƙatar sanda da za su taimaka masa ya zama mai kafa uku kenan ta kone rijilahu badalan naini talata sai ga kafafuwansa a madadin guda biyu sun koma uku wasa a ne za'afu rijili wa tsirabu yadi a yi tajidul insana matsalan ka haza li'annahu da'ufa marratan wa hadha mushahidun fi kibari sin wannan abu ne da muke gani in muka ga dattawa masu shekaru da yawa tajiduhu yasilu ila hadha al-hadd da ka sami dattijan da ya kai irin wannan matakin idza kataba ma yastadiu an yaktuba in zai rubutu za ga baya iya rubutun yanda ya kamata hatta law amsaka yadahu al-yumna bil yusra koda ya rike hannun hagu a hannun hagunsa ya taimaka ya rike hannun damansa dan rubu hannun ya daina rawa ba zai iya dainawa ba saboda shekaru ne an gane ko falyadani kiltahu matar ta ishi hannayen duka guda biyu rawa suke da haka in ya dauko na hagun wai dan ya dan taimaka masa ya tsaya da ufa dalib wal matlub kenan duk guda biyun sai ga rawa suke la yastafidu sai ga ba zai yi wata fa'ida ba ka khadd murta'ish al kaffain murta'idi fa'jab li da'fi hadi wato li da'fi yadi an hamliha qalaman wal qalamu thaqilun am khafif sai Sheikh Uthaymeen yake tambayar ɗaliban sai ce yanzu da Allah alƙalami nauyi ne da shi ko kuma bai da nauyi ba shi da nauyi amma wannan shekarun shi sai dinga jin kamar wato abu ne mai nauyi min ba'di hamlil qanafi labbatul asadi kaga lokacin kuruciya lokacin da shi kadai yana iya daukan mashi ya caka a cikin wuya wato ya caka a wuyan zaki kaga wannan lokacin da ainihin wato ake kan ganiya kenan wa huwa athqalu min alqalam kaga kuma wannan mashin ai yafi alqalamin nauyi amma a wancan lokacin yana iya daukan sa har ya wurga shi a cikin wuyan zaki amma yanzu ga alqalami wanda bai da nauyi ya gagare shi dauka an gane ko to sai yake cewa lakinnal mu'min walhamdulillah ma dama aqaluhu baqiyan wa qalbuhu thabitan sai shakku Uthaymeen yake cewa sai dai mumini duk wanda Allah ya taimake shi yana da jarin imani to alhamdulillah wato ma dama aqaluhu baqiyan matukar yana cikin hankalinsa wa qalbuhu thabitan zuciyarsa tana tana nan daram fa innahu wa in balaga hadal mablagh to koda ya kai wannan matakin min al ajzil badani na gazawa irin ta gangar jiki fal qalbu hadirun za ga zuciya tana nan yastati'u an yastagilla waqatuhu sai ga zai iya amfanar waqatahu lokacin sa bi zikrillah saboda dama an yi karatun qur'ani a kuruciyar da haka yanzu lokacin da zuciya ta hinnu ila rabbiha ba abin da yake so wannan ya ishe ka ya ishe ka ya ishe ka darasi clip din da yake ta yawo na mala na Alhaji Aminu dan tata ya ishe ka aya ya ce shi yanzu baya jin dadin komai haka yace wa kai ka san dai karshe dai in aka ce Aminu Alhaji Aminu dan tata amma shi da kansa ya ce yanzu baya jin dadin komai kawai shi so yake ya hadu da Allah lafiya baya san baya jin dadin komai da haka su kansu shekarun da kake kallo ji dadi an gane amma in mutum ya samu tarbiya mai kyau a daidai wannan lokacin sai ga tsufa ya zo wa mutum da kyau yana iya daukan alkur'ani ya karanta a lokacin da ma zuciya ta fara bege zuwa komawa ga ubangijinta wa raja'uhu wa tafakkuri fi ayati sai ga har yana samun yin tafakkuri cikin ayoyin Allah wa gairi zalika li'anna hadha la ajaza min an fi'lihi illa gafla wato domin irin wayannan ayyukan na alkhairi da mutum tunda kuruciya suka bi jinin jikinsa sai ya saba da su to baya gaza yin su sai dai gafala irin ta dan adam wal gaflatu shay'un mushkilun shi kuma gafala wani wani abu ne wanda shi ma yana da nasa rikicin ala kulli halin al muallif waffaqahu Allah yad'una ila intihaz al fursa alhamdulillahi dai a kullum ala kulli halin malam bakar bin abdullahi abu zaid yana ƙara jan hankalinmu zuwa ga amfani da fursa dama wa Allah nudi al'auƙat kar mu dinga ɓata lokacinmu ka daina ganin kamar lokacin yana da auki kana da sauran lokaci yanzu baka fi shekara kaza ba kamar kana a'a ka daina ɓata lokaci wa alam annaka idza atatta idza idza atatta idza adatta ida'atul waqti in ka saba da bata lokacinka wajen danne dannan waya wajen chatting wajen shiga facebook wajen dukkan saba da wannan shiriritar fa sawfa ta'jizu fi ma ba'du anil hirsi alai to da sannu kuma za har wannan abin da ka dinga bata lokacinka akan sa shi ma sai ka gaza shi sai ka kasa yin sa watan wata rana yake ji ana facebook ana ana ka ji labarai ko yace Allah labaran me dame mu da wannan an kunna radio ma yace da Allah ku ƙara nan ta dame mu ku can haka shi duk wannan baya ya fita daga cikin wannan tsarin an gane ku yake cewa fi ma ba'du an hirsi alai wa an al-intifa'i bihi li'annaka takunu idat idat wato itadatta an al-ka'al al-kasli domin ka riga ka saba da kasala da bata lokacinka fa in qala qa'ilun alaysa li nafsika alayka haqqa fal jawabu bala li nafsika alayka haqq wa nahnu la naqulu idha ta'ibta aw malalta istamir wani zai iya cewa to wai kai baka da lokacin hutu ne ranka zai huta sai mu ce a ba haka muke nufi ba ba wai ana nufin dan kana matashi kai gajiyar da kanka baka da lokaci a ai kai ma kana da kai ma kana da haƙi akan kanka wani nafsika alayka haqqan kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yana yake yake fara da haka ana nufin in ka gaji ko ka kosa babu laifi ka dan saurara ka huta na ƙulu istarih sai mu ce in ka gaji huta in ka ƙosa huta hatal insan alladhi yusalli idza atahu nu'as mutum ma an ce ko sallah yake yi jigan gidi ya fara zo masa ya dame shi ma'amurun bi an yada as-sala an umarce shi da ya ba sallar wa yanam ya kwanta ya bacci lakin na ƙulu sai da mu abinda muke faɗa a nan ma dumta nashidan matukar kana ganiyar nishadinka lokacin da kake cikin karsashinka to a wannan lokacin faharis kayi kwaɗayin gina wa kanka alkhairi li'anna hunaka farqun bayna al-ajz wal kasl akwai bambanci tsakanin kakasa da kuma tsakanin kasala kasala daban kasawa daban al-kaslu da'fun kasala ai da'fun fil irada rauni ne wanda kana da iko an gane ko kana da ikon yi kawai wannan abin da ake cewa kasala kenan da'fun fil irada akwai irada yin abin kawai kai ka kasalance ka lalace wal ajizu da'afun fil badan shi ko gajiyawa rauni ne na jiki jikin ne ba zai iya ba yanzu wa da'aful badan la hilata fi shi ko raunin jiki ba wata dabara da zaka yi masa ya gaji ya gaji lakinnal iradata hiya allati yastati'u al-insanu an yu'awwida nafsahu ala al-himmati al-aliya sai dai nufi da kuduri wannan shine abin da ake so mutum ya sabarwa kansa wajen yin himma madaukakiya allati yastagillu al-waqtu wanda mutum zai dinga ribatar ainihin wato lokacin sa insha Allah sai mu tashi ijmamu an-nafs abinda mu karanta ya zama daidai Allah ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik